أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرhام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاء ga watan Ramadan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1441 wanda ya daidai da hudu ga watan biyar shekara ta 2020 meladiya kamar yadda wannan tafsiri ya saba gabata a cikin waɗannan kwanaki ko kwanuka masu albarka kwanukan watan Ramadan to insha Allahu za mu ci gaba wannan kuma shine zai zama zama na biyar ko darasi na biyar wanda darasin da ya gabata mun yi karatu ne a cikin suratu takwir wanda yau kuma insha Allahu za mu shiga cikin sabuwar sura shine ainihin wato suratul infitar wadda insha Allahu ita ma gurgudan abin da Allah ta'ala ya ba mu iko za mu karanta a ciki kuma mu ainihin wato fassara abin da malamai suka fassara game da waɗannan ayoyi masu albarka malam bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت علمت نفس ما قدمت وأخرت
to kafin mu fassara waɗannan ayoyi mukan ɗan koma baya kaɗan akan matashiyar da muka tsaya a kanta musamman jiya lokaci ya cin mana muna kan ayoyin ƙarshe inda Allah ta'ala yake cewa liman sha aminkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin waɗannan ayoyi kamar yadda malamai suka ce raddi ne Allah maɗaukakin sarki yake mayarwa ga ɓangarori ko wasu ƙungiyoyi guda biyu kungiya ta farko ita ce kadariya da kuma jabariya akwai yan babu kaddara kawai ba wani ko kawai ba abin nan akwai kuma waɗanda su kuma jabariya suna ganin ɗan adam ma'ana su wayancan suna ganin ɗan adam shi yake da ikon duk abin da ya ga dama yi duk abin da yake so yana da ikon ya yi shi kawai ko Allah ya ga dama ko Allah bai ga dama ba akwai kuma wayanda suke ganin dan adam ba shi da wani iko ba shi da wani ganin dama sai yadda aka yi da shi kamar gawa a gaban mai wanka to wayancan sai suka zama su ne kadariya wayannan suka zama jabariya su wayannan sun ce in ka zo masallaci in kai aikin alkhairi in ka je gidan giya in kai kawai tirsasa ka aka yi Allah ta'ala shine mai komai kai ba komai naka da aka so a wajen su ba ma yanda za yi dan kai ba daidai ba Allah ya tuhume ka dan da ya ga dama kai daidai za ka yi su ne jabariya sun ce komai kawai Allah ta'ala ne yake saka kai ko kana so ko baka so su kuma wayancin suka ce a komai Allah ya baka hankali ya baka tunani ya baka kaza dan haka ya baka komai in kai daidai kai kai in kai barma in kai bambara ma kai kai ba ruwan Allah in ka zo masallaci kai ne ka zo in ka zo gidan giya kai ka je da sauransu wanda dukkan bangarorin guda biyu akwai kuskure a ciki domin kowanne daga cikinsu sun yi riko da wasu ayoyin sun ajiye wasu ayoyin sun ɗauki wani nassin sun ajiye wani nassin da haka sai zamanto mazahabi wanda yake mai inganci wadda take aƙida ingantacciya shine hada guda biyun dan adam yana da iko gwargwadon wanda Allah ya bashi sannan Allah madaukakin sarki shine mai cikakken iko da haka ko da dan adam ya so yayi abu Allah ya bashi damar ya ji yana so yayi kaza yana so yayi kaza amma ko da ya so yin abu abun ba zai yi ba sai Allah ya so ko da ya ga damar yin abu lalle Allah ta'ala ya ba dan adam ganin dama kamar yadda Allah ta'ala yana da ganin dama to amma ganin damar ɗan adam baya tabbata sai da ganin damar Allah waɗannan abubuwan guda biyu ka haɗe su to su ne shine mazhabin ahlus sunnati wal jama'a an fahimta ma sha'a kana wa ma lam yasha lam yakun abinda Allah ya ga damar ya kasance zai kasance wanda bai ga dama ba ba zai kasance ba da haka shi sa Allah ta'ala ya ce liman sha'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin da kamar yadda ainihin a cikin malaman tafsiri ban manta ba ko abin nan imam al-qurtubi ya ce abu jahil a cikin littafin sai kawo ya ce abu jahil shine yake cewa dama tana hannunmu mun ga dama nastaqim mu daidaita mu tsaya akan tafarki in ba mu ga dama ba ba za mu tsaya ba ba za mu daidaita ba to shine sai Allah ya mai musu da martani cewa liman sha'a minkum an yastaqim din nan da kake cewa kun ga dama ko in ba ku ga dama ba to aiwa ma ta sha'una ba ma za ku ga dama din ba illa an yasha Allahu rabbul alamin sai idan ubangijin halitta ne ya ga dama to da haka waɗannan abubuwa guda biyu duk da ba babun tauhidi bane da ya kamata a faɗaɗa sosai amma ko littattafan tauhidi sun yi bayani mai fadi akan musamman wayannan kungiyoyi kadariya da jabariya da sauransu da kuma abin da yake mafi daidai game da waɗannan ayoyi na riko da mashi'a ko kuma akasin haka da haka Allah madaukakin sarki ya ce wa mata sha'una illa an ya sha Allahu rabbul alamin wannan shine kamar abin nan sannan kuma kamar yadda muka ji ayoyin dai a jiya ayoyi ne waɗanda Uh, wasu sharuɗa ne na kafin alkiyama ta tsaya akwai wasu abubuwa waɗanda suka keta al'ada wasu, wasu abubuwa masu ban al'ajabi masu firgitarwa masu ban tsoro waɗanda ɗan adam bai taɓa tunanin hakan ba za su kasance wanda yana nuna masa abin da zai biyo bayan wannan ba abu bane mai sauki a ce rana an tafiyar da haskenta kaza kamar yadda jiya muka karanta to a nan ne dan adam zai san abin da zai a nan zai girba abin da ya aikata idan alkhairi ya aikata ya girbi kayansa idan kuma shari ya aikata nan ma ya girbi abin da ya aikata to bayan nan kuma allah maɗaukakin sarki sai ya rantsuwa da wasu halittu ya yi rantsuwa da ainihin wato taurari wato waɗanda suke haskensu yana ɓuya da rana da kuma ainihin masu gudu kuma suna shigewa gurin zamansu a Allah maɗaukakin sarki kuma ya rantsuwa da dare lokacin da ya fuskanto da kuma safiya ko asbahi lokacin da ainihin wato gari ya waye Allah ta'ala ya yi rantsuwa da ainihin wato jawabin rantsuwar da Allah ta'ala yi shine lalle ubangiji yana so ya tabbatar da cewa lalle wannan alkur'anin saƙo ne wanda Allah ta'ala ya aiko fiyayyen mala'iku zuwa ga fiyayyen manzanni annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa wasallam da shi lallai wannan manzan da aka aiko ko wannan jakadan wanda Allah ta'ala ya aiko da wannan alkur'ani wanda suke ganin kamar waka ce ko rufa'ida ne ko tatsuniyoyi ne na mutanen farko kamar yadda suka yi ta faɗa su kafirai a wasu wurare daban-daban to sai Allah ta'ala ce lallai lallai alkur'anin nan zance ne wanda Allah ya aiko mala'ika mai girman daraja ainihin wato ma'abocin ƙarfi mai girman matsayi a wajen ubangiji da wannan ainihin wato littafi sannan shi wannan mala'ikan ba ƙaramin mala'ika ba ne har a sama cikin mala'iku ana yi masa da'a ana yi masa biyayya sannan kuma amintaccen Allah ne game da wahayinsa baya ragewa baya ƙarawa baya kwaskwarima yanda Allah ta'ala ya aiko shi da wahayi haka yake kaiwa ainihin wato annabawa sannan sai Allah ta'ala ya dawo game da kuma shi manzan da aka aiko da kuke tuhumarsa da rashin hankali kuke ganin ba mai hankali ba ne taɓin hankali ne ya sami kun fi kowa saninsa a cikin ku ya tashi kun san halayensa kun san ɗabi'unsa kun san kirkinsa hasali ma in kuka kalle shi ba a samu wani mai hankali ba irinsa a duniya babu wani wanda ya cika ta fuskar hankali sama da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yasa malamai suka ce Allah ya ce wa sahibukum sai Allah ma ya ce sahibukum ai a cikin ku yake ta a cikin wasu kun san gidansu kun san iyayensa kun san haifarsa da aka kun san tasowar da aka yi kuma kun ga mu'amalolinsa kun san shi kar in yana da tabin hankali kun sani idan irin abubuwan da yake faɗa maganganu ne irin na taɓaɓɓu kun fi kowa sani in mu'amalolinsa kyawawa da ɗabi'unsa masu inganci sun yi kama da na mahaukata ku kun sani Allah ta'ala ya ce amma ku kun sani sai dai son zuciya amma kun san wannan ma'abocin naku ba, ba shi da taɓin hankali sannan kuna ganin kamar ba mala'ika yake gani ba sai in ya zo ya ce ya ga mala'ika kuna ƙaryata shi da kuna ganin kamar wani aljani yake gani kawai ya bashi sako ya zo ya ce ya ga mala'ika nan ma sai Allah ta'ala ya sake tabbatarwa da cewa lallai wala qad ra'ahu bil ufuqil a'la ba aljani yake gani ba mala'ika yake gani ya ga mala'ika jibril sau biyu kamar yadda ya tabbata a hadisi ya gan shi a garu hira sannan kuma ya gan shi a isra'i da suka yi da haka waɗannan wurare guda biyu ya gan shi kuma a siffan mala'ika ya gan shi har ya ce yana da fuka-fukai ɗari shida da haka ya gan shi bil ufuqil mubin a sasannin sama mabayyani gashi nan wato sasannin mabayyana wanda suke gashi nan annabi sallallahu alaihi wasallam ba aljani ya gani ba mala'ika ya gani sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ba shi da kyashi ko rowa ko ainihin wato san toshe aikin alkhairi ko isar da alkhairi zuwa ga jama'a wa ma huwa Allah gaibi bidani game da wahayin nan da Allah ta'ala ya aiko mala'ika Jibril ya kawo masa to ba marowaci bane game da shi yana ta kokarin isar da wannan wahayi zuwa ga ainihin wato babba da karami mace da namiji na birni da na ƙauye shugabanni da waɗanda ake shugabanta sannan wannan zancen da yake faɗa ba zance bane na shaidani jefaffe kamar yadda kuke faɗa cewa kamar aljanu ne suke gaya masa shi kuma ya zo ya faɗa Allah ta'ala ya sake tsaftace alkur'ani cewa alkur'ani zance ne na Allah maɗaukakin sarki fa aina tazhabun duk wa'annan maganganun da kuke faɗa wai ina hankalin ku yake tafiya ina hankalin ku yake tafiya hadda za ku faɗi irin wannan ku manta da irin wannan alkhairi mai tarin yawa ku manta da dukkanin abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya muku har ku zo ku dinga faɗan irin wannan in huwa illa zikirul lil alamin alqur'anin nan ba wani littafi bane face tunatarwa ne wa'azantarwa ne da jan hankali ga talikai yana koyar da mutane ya dora su zuwa ga hanya mafi kyau ya dora su zuwa ga tauhidi zuwa ga bin Allah maɗaukakin sarki domin su samu rahamar Allah su shiga aljanna yana tsawatar da su game da ainihin wato shirka da saban Allah da bid'a da dukkan abin da zai sa wato ya sabbaba musu fushin Allah da kuma shiga wuta ranar tashin alkiyama to wannan a gurguje shine kusan abin da zamu iya cewa ainihin wato waɗannan ayoyi masu girma da Allah maɗaukakin sarki ya jiyar da musu wato abin da suke kunshe da shi a gurguje da aka kai tsaye kamar yadda malam ya ja ainihin wato sabuwar sura ya karanta mana wasu ayoyi a ciki insha Allah za mu shiga cikin ta bayan bismillahir rahmanir rahim wannan sura dai suratul infitar sunanta kenan sannan ainihin wato a ita wannan sura makiya ce kamar yadda wannan shine ittifakin malamai kamar yadda kuma za mu karanta cikinta za ku ji lalle halayyar irin ayoyi da surorin maka lalle ita ma tana da irin wannan halayya din na tabbatar da tauhidi da tabbatar da tashi bayan an mutu da bayanin game da tashin alkiyama da sakamakon ayyuka da sauransu sannan wannan sura suratul infidar sura ce wadda take a jerin jeren giyar saukar alkur'ani ita ce aya mai lamba ta 82 a wajen saukar da ayoyi surorin alkur'ani ta sauka kamar yadda malamai suka faɗa bayan suratun nazi'at kafin suratul inshiqaq wato sura da za mu shiga kenan to a daidai wannan aka saukar da ita sannan adadin ayoyinta tana da ayoyi ainihin wato goma sha tara sannan wannan sura ta kunshi abubuwa kamar haka ta kunshi bayanin tabbatar da tashi bayan mutuwa ka duba tun daga suratun nabai wannan yana nuna lallai kafirai sun wahalar da annabawa game da tashi bayan mutuwan nan yanda Allah yake ta maimaita bayanin tashi bayan mutuwa da kuma ambatan irin firgice-firgice da tashe-tashen hankulan da za su gabaci wannan tashi bayan mutuwa wannan lalle in muka bi ayoyin a hankali za mu samu wannan darasin a ciki sannan a cikin wannan ainihin wato akwai faɗakarwa da farkar da mushirikai domin su yi duba cikin al'amura wato da za su karkatar da su ga barin yin wato itirafi da ta Allah maɗaukakin sarki a cikin waɗannan ayoyi lalle ana faɗakar da kafirai su gane cewa ga wasu al'amura da Allah ta'ala yake ambato yake faɗa wanda wannan ya isa gudan dalili wajen sanya su su yi itirafi su yadda da ɗayantakar Allah subhanahu wa ta'ala su kuma yadda da hujjar afkuwar tashi ɗin nan fa bayan an mutu da kuma sakamako akan ayyukan da kowa ya aikata sannan a cikin wannan sura za mu ji bayanin ainihin sakamakon ayyuka na alkhairi da na sharri sannan a cikin wannan sura akwai gargadi ga mutane cewa abi Allah ya hasabu shay'an yunjihim min jaza'illahi iyahum an si an sayyi a amalihim wato kada mutane su taba yin tsammanin akwai wani abu da zai tseratar da su ya kwace su daga azabar Allah ranar tashin alkiyama idan suka munana ayyuka babu shi ba wani mahaluki ba su da wani gata a wannan rana ko wani mai alfarma da zai yi nemi alfarmar a kyale su gabarin yi musu azaba bayan sun mutu suna shirka suna saban Allah subhanahu ta'ala to wannan a gurguje shine kaɗan daga cikin abin da za mu ji a cikin waɗannan ayoyi masu albarka Allah maɗaukakin sarki ya ce idan sama'un fatarat idan sama ta tsatsage wa idan kawakibun tafarat idan alkawakib jam'i ne na kaukab tauraro to kawakib taurari wa idan kawakib idan taurari in tafarat suka faɗo wa idhal biharu idan tekuna fujjirat aka haɗe su da juna da, wato da ruwan zartsi da ruwan daɗi duk aka gaure su aka cakuɗe su guri guda wa idhal quburu bu'thirat idan kaburbura aka tono su alimat nafsun to a wannan lokaci ne kowane wace rai za ta san ma qaddamat abinda ta gabatar wa akharat ko ta jinkirtar mala yace idan sama'un shaqqat shine ma'ana idan sama'un fadarat idan sama ta kekkece ta tsatsage waqtalla nizamuha tsarin ta da muke gani mai ban sha'awa ya ainihin wato gurbace wa idhal kawakibu tasaqatat idan taurari suka zubo suka fado ƙasa wa idhal biharum tala'at idan tekuna suka cika wa fadat suka tumbatsa famfajarat suka haɗe da juna wa salad miyahiha sannan ruwansu ya kwaranye ya tsinke wa tsagat ya ƙetare gurin da yake wa idhal quburu qulibat idan kaburbura aka jujjuyar da su bi ba'afi man kana fiha ta hanyar tayar da duk waɗanda ke cikin su aka tone su kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul zalzala iza zulzilatil ardu zilzala wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha kaga wannan ya nuna ƙasa duk za ta amayo za ta fito da dukkan abin da ke cikin ta to wa idhal quburu idan kaburbura bu'thirat bi ba'athi man kana fiha duk aka tono su ta hanyar tasar waɗanda suke cikin su to hina idin a wannan lokaci ne ta'alamu kullu nafsin kowace rai za ta san jami'a a amadiha dukkan ayyukanta ma taqaddama minha abinda ya gabata na ayyukan nata mai kyau minha ko mara kyau minha daga wannan ran wa ma ta'akhara da kuma abin da ya jinkirta na ayyukan kowace rai wa juziyat biha kuma a saka wa kowace rai da wannan ayyuka din kowa a saka masa da irin aikin da ainihin wato ya aikata a wannan rana ina fata an fahimta a nan haka wasu suka fassara waɗannan ayoyi kamar yadda muka ji in faɗarat ai bi ma'ana in shaqqat in tafarat bi ma'ana tasaqaqat kaga in fatarat ai in shaqqat ta tsatsage ta kyakkece ta yayyage ta saƙaɓar taurari kuma ta saƙaɗar suka faffaɗo wa idal biharu fujjirat shi kuma da yawa daga cikin malamai sun ce fajjar Allahu ba'daha fi ba'din Allah zai haɗe duk tekunan da suke ka sani a duniya zai haɗe sashin su da sashi malam katada kuma yace ikhtalada azbuha bi maliha shine wa idal biharu fujjirat idan aka haɗe ruwan daɗi da ruwan zartsi na tekuna gaba ɗaya aka haɗe su guri guda wa idhal quburu bu'thirat ay tuharraku fa yakhruju man fiha a girgiza kaburbura a girgiza su duk abin da ke cikin su ya fito to alimat nafsun ma qaddamat wa akharat idha kana hadha idan wannan hasala hadha wannan ya faru wannan abubuwa suka kasance to anan ne alimat kullu nafsin ma qaddamat wa akharat kamar yadda muka karanta cikin suratul takwir kaga can ma sai da Allah ya kawo abubuwa guda goma sha biyu ce da an gane sun faru alimat nafsun ma ahdarat a can gurin nan kuma alimat nafsun ma qaddamat wa akharat Allah madaukakin sarki ya ce
يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك
Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuhal insan, ya kai ɗan adam ko mutum, magarraka menene ya ruɗe ka, birabbika game da Ubangijinka alkarimi mai girma. allazi khalaqaka wanda shine ya halicce ka fasawwaka ya daidaita ka fa'adalak kuma ya daidaita tsayuwarka fi ayyi suratin a cikin kowace irin sura ma sha'a da ya ga dama rakkabak zai halicce ka ya hauhawar da kai ayya ayyuhal insan almunkiru lil ba'th ya kai ainihin wato mutum wannan mutum wanda kake inkari lil ba'th game da tashi bayan an mutu ayyu shay'in garraka bil ishrak bi rabbikal karim wani abu ne ya rude ka wani abu ne ya rudar da kai har ka zama kana yin shirka kana hada ubangijinka mai girma da wani a wajen halitta alhaqiqu bi shukr Ubangijin da ya cancanta ka gode masa bisa tarin ni'imomin da ba za su kirgu ba ko su lissabtu a kanka, wa ta'a wanda shi kaɗai ya cancanci kai masa ɗa'a, ya kai ɗan adam, me ya ruɗe ka, har ka zama kana inkari da tashin alkiyama, me ya ruɗe ka har ka zo kana shirka game da Ubangijinka wanda ya cancanci ka gode masa, wanda ya cancanci kai masa ɗa'a. allazi khalaqaka wanda shine fa wanda ya halicce ka daga babu fasawa khalqaka ya kuma daidaita khalqika halittaka ya daidaita halittaka hannayenka guda biyu kuma ya sanya su inda da Allah ta'ala ya ga dama ya sa ɗaya a inda yake ɗaya kuma aka mai da shi baya ila ayyukan da hannaye suke yi sai gaba zai yi ba inda za a ce idanuwanka guda biyu keya aka mai da su kai ga kanan ta gaba kana tafiya kuma idanuwa suna baya kaga abin zai zamanto akwai mushaka akwai wahala kuma za ka dinga cin karo da abubuwa da yawa Allah maɗaukakin sarki ya halicce ka fasawa halkaka fasawa halkak ya daidaita halittarka yadda kake fa'adalak ya kuma daidaita tsayuwarka ka zama baka jan ciki a wajen tafiya baka tafiya irin ta kwado kana tsalle baka tafiya irin ta sauran dabbobi da sauran halittun Allah warakkabaka li ada'i wa dha'ifik ya kuma hauhawar da kai domin ka samu damar bayar da wazifa wazifa ka ma'ana ka bayar da aikace aikacen da ya dora maka fi ayyi suratin sha'aha khalaqaka a cikin kowace sura fa da ya ga dama ne ya halicce ka haka wasu suka fassara ainihin wato fi ayi suratin ma sha'ara kabak wasu malaman kuma suka ce allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak ai allazi ja'alaka sawiyan shine wanda ya sanya ka ka zamanto sawiyan mustaqiman mu'tadilal qama muntasibaha fi ahsanil hay'at wal ashkal ubangiji ta'ala shine ya halicce ka ya sanya ka madaidaici ya sanya ka miƙaƙƙe ya sanya ka ka tsaya kyam baka yi dauro ba baka yi kifa ba kamar yadda dabbobi masu kafa hudu suke tafiya fi ahsanil hay'at cikin mafi kyawun sufa wal ashkal da kamanni ubangiji madaukakin sarki shi yayi ka haka ka kalli halittar da Allah madaukakin sarki ka duba irin kirar da Allah madaukakin sarki ya maka fi ayyi suratin ma sha'a rakabak ai fi ayyi shabahin abin fi ayyi shabahin abin au ummin au khalin au am cikin kowace irin sura in ya ga dama karakabak sai ya hau hawar da kai ya halice ka akanta in ya ga dama kai kama da babanka in ya ga dama ya halice ka kai kama da mahaifiyarka in ya ga dama ya halice ka kai kama da khal dan yan uwan mahaifiyarka in ya ga dama ya halice ka kai kama da yan uwan mahaifinka ubangiji ta'ala duk yana da wannan wasu malaman kamar yadda malam ikirma yake cewa fi ayyi suratin ma sha'ara kabak duk cikin surar da ya ga dama fa in ya ga dama sai ya halicce ka akan wannan sura amma ya halicce ka mutum mai daidaitacciyar halitta kyakkyawa gwanin ban sha'awa da ya ga dama sai ya halicce ka akan akasin yanda kake inda ya ga dama sai ya halicce ka cikin sura buri inda ya ga dama sai ya halicce ka cikin sura alhanzir in ya ga dama sai ya halicce ka ya hauhawar da kai cikin sura kare kai wa in sha'a fi surati himar in ya ga dama ya halicce ka cikin surar jaki shi ma jaki ba shi ya zaɓi a halicce shi haka ba Allah ta'ala ne ya ga dama ya halicce shi haka da haka a nan fi ayi suratin ma sha'ar kabak ma'ana a cikin dukkan surar da Allah ya ga dama sai ya hau hawar da kai ya halicce ka kuma ba wanda ya isa canja ka daga yanda Allah ya halicce ka amma ya ga dama ya halicce ka ya kuma daidaita halittaka ka zama kyakkyawa gwanin ban sha'awa ma'anar wannan aya dai annallaha qadirun ala khalqin nutfa Allah ta'ala yana da ikon ya halicci digon maniyyin nan ala shakalin qabihin a bisa wata sifa da kama irin ta wato mummuna min alhaywanat na dabbobi almunkaratil khalq masu munin halitta tun mutum yana digon maniyin Allah ya ga dama sai sa in ya maniyin nasa ya zama haka sai dai da kudurar Allah da tausasawar Allah da haƙuri irin na Allah ya halicci ɗan adam ala shakalin hasanin akan sufa mai kyau mustaƙimin miƙaƙe mu'tadilin daidaitacce tamin cikakke hasanil manzar mai kyawun gani wal hai'a da sifa Allah maɗaukakin sarki haka ya halicce ka ai wannan yanayi din Allah maɗaukakin sarki ya ce fi ayyi suratin ma sha'ara kabak a cikin duk surar da ya ga dama sai ya halice ka ko kuma kamar yadda muka faɗa in ya wato cikin surar duk da ya ga dama rakabaka shine ya hau hawa da ya halice ka wani kaga yayi kama da babansa wani kama kamar yadda daidin muka karanta ina fata an gane Allah madaukakin sarki yake cewa kalla laysal amru kama taqulun min annakum fi ibadatikum ghayra allahi muhiqun shine ma'anar kalla ba haka bane al'amarin ba kaman yadda kuke faɗa bane cewa wajen bautar wani Allah da kuke yi hakan ya dace wanda kuke bautatawa ba Allah ba ya cancanci hakan Allah ya ce kalla wanda duk kuke bautawa ba Allah ba bai cancanci hakan ba da haka wannan kalla din shine laisal amru kama taquluna min annakum fi ibadatikum ghayra Allah muhiqun al'amarin ba zai zama daidai ba ba haka yake ba kamar yadda kuke faɗa wajen bautar ku ga wani Allah cewa hakan daidai ne ya cancanta bal tukadhibun Allah ta'ala ce kawai dai kuna karyatawa ne bi yaumiddin game da tashin alkiyama bal tukadhibun bi yaumil hisab kuna karyatawa ne kawai game da ranar hisabi wal jaza da sakayya da sakamako kawai abin da za ku ce kenan kawai ba ku yadda za a yi tashin alkiyama ba shine dama babban abin da kuke ta kokarin korewa ko da yaushe ba ku yadda za a tashi ba bayan an mutu ballantana ma a ce za a yi sakayyar ayyuka in alkhairi ne a bawa mutum lada in sharri ne a yi masa ba Allah ta'ala ya ce abin duk da kuka ɗauka kuna bautatawa ba Allah ba bai cancanci hakan ba kawai dai ku kuna ƙaryatawa ne game da ainihin wato ranar hisabi ranar tashin alkiyama Allah ta'ala ya ce
كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جهيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله
الله تعالى يقول كلا بل تكذبون بالدين ba haka ba ne kawai dai kuna karyatawa ne game da ranar tashin alkiyama wa inna alaikum la hafizin kuma lalle a kanku akwai makiyaya kiraman katibin wato masu girma katibi na masu rubutu ya alamu na mataf'alun suna sane da abin da kuke aikatawa innal abrara lafi na'im lallai nagartattun bayi lafi na'im suna cikin ni'ima wa innal fujjara kuma lallai fajirai lafi jahim suna cikin wutar jahim yaslaunaha da za su ƙona a cikinta yawmaddin ranar tashin alkiyama wa ma hum anha bigha'ibin kuma su basu zamanto waɗanda ba sa nan ba game da azabar ranar tashin alkiyama din wa ma adraka ma yawmuddin me ya sanar da kai abinda ake nufi da yawmuddin ranar alkiyama thumma ma adraka ma yawmuddin sannan menene ya sanar da kai abinda ake nufi da ranar addin wato ranar sakamako yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a a rana ce da wata rai ba ta mallakar wani amfani ga wata rai ko rana ce da wata rai ba ta mallakar komai na amfanarwa ga wata rai wal'amru al'amari yau ma'izin a wannan rana lillahi ya tabbata ga Allah kalla bal tukadhibu na biddin wannan mun karanta kuma mun fassara a abin nan wato kalla bal tukadhibu na biddin ai ma'a hadhal wa'az wa tadhkir la tazaluna mustamirrina ala takdhib bil jaza yace tare da irin wannan wa'azi da ake muku da tunatarwa ku dai ba ku gushe ba kuna masu dogewa kuna ci gaba akan ƙaryatawa game da ranar sakamako wa antum la budda an tuhasabu ala ma amiltum kuma ku ku sani ba makawa za a yi muku hisabi akan dukkan abin da kuka aikata wa qad aqama Allahu alaikum mala'ika kuma lalle ubangiji ya tsaye da wasu mala'iku akan ku kiraman masu girma yaktubuna aqwalakum suna rubuta maganganunku wa af'alakum da ayyukanku wa ya'lamunaha kuma suna sanar da waɗannan ayyukan fadakhala fi hadha af'alul qulub wanda malai yake cewa fadakhala fi hadha cikin abin da suke sanar da shi yana shiga cikin abin nan wato af'alul qulub ayyukan zukata ayyukan zuciya ma suna shiga cikin wannan wa af'alul jawarih da ayyukan gabobi falla'iku bikum da haka abin da ya fi dacewa da ku an tukure muhum ku girmama waɗannan mala'iku wa tujalluhum ku girmama su lalle ku sani dukkan wani motsi naku duk kalmar da kuka faɗa suna nan suna rubutawa kamar yadda Allah ta'ala wani guri ya ce ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata kalma ko wata magana da mutum zai faɗa face akan wannan kalmar akwai raqibun atid mala'ikun nan suna nan suna aiki ba dare ba rana suna rubuta maganganunku da ayyukanku da abin da kuke sakawa a cikin zukatanku da ayyukan da gaɓoɓinku suke aikatawa da haka abin da ya fi dacewa da ku shine ku tsaya ku yi abin da ya kamata Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inna alaikum la hafizin ai wa inna alaikum la mala'ikatun ruqaba kiraman ala Allah katibina lima wukkilu bi ihsa'i la yafutuhum min a'malikum wa asrarikum shay'a ko shay ya'lamuna ma taf'aluna min khairin aw shar in mun koma cikin tafsirul muyassar din da muke karantawa malai yake cewa inna alaikum la hafizin ai wa inna alaikum la mala'ika lalle akan ku akwai mala'iku ruqaba masu kulawa masu kula akan ku kiraman alallah wato kiraman alallahi katibin kiraman masu girmamawa ne alallahi ga Allah katibina lima wakilu bi ihsa'i kuma masu rubutawa ne abinda aka wakilta su su lissafe shi su kididdige la yafutuhum min a'malikum wa asrarikum shay babu wani abu da yake kubuce musu na daga ayyukanku ko sirrikanku ya alamuna ma tafalun suna sanin suna sane da abinda ainihin wato kuke aikatawa min khairin na alkhairi wa aw sharrin ko sharri Allah madaukakin sarki ya gaya mana aikin waɗannan mala'iku aikinsu shine ainihin wato suna rubuta ayyukan da ainihin wato bayi suke aikatawa in na alkhairi ne in kuma ainihin wato kishiyar haka ne Allah maɗaukakin sarki sai ce innal abrara lafi na'im sannan a ƙarshen wannan sura sai Allah ta'ala ya raba mutane gida biyu akwai mutanen kirki waɗanda suke 'yan aljanna Allah ka samu a cikinsu akwai kuma mutanen da suke fajirai waɗanda su ne za su zama 'yan wuta Allah ta'ala ya kiyashe mu da tsare mu faɗawa cikinsu Allah ta'ala ya ce innal abrara lafi na'im lallai al abrar wato lafi na'im malam kice abinda ake nufi da al'abrar humul qa'imuna bi huquqillah sune waɗanda suke tsayawa wajen bayar da haƙoƙin Allah wa huquqi ibadi da kuma haƙoƙin bayinsa almutalazimuna lil bir fi a'malil qulub waɗanda suke lazumtar ayyukan kirki na ayyukan zuciya abin da ya shafi imani abin da ya shafi gaskiya abin da ya shafi ikhlasi da sauransu wa a'malil jawarih kuma masu lazumtar ayyukan gaɓoɓi ne fa ha'ula'i jaza'uhumun na'im fil qalb wal ruh wal badan fi darid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril qarar waɗannan su ne waɗanda za a saka musu da ni'ima ni'ima a cikin zuciyarsu ni'ima a ruhinsu ni'ima a gangar jikinsu a nan gidan duniya da kuma rayuwarsu ta kabari da kuma gidan tabbata shine gidan ainihin wato lahira anan mala yace innal mut innal atqiya alqa'imina bi huquqillahi wa huquqi ibadihi la fi na'im ko mai tafsirul muyassar shi kuma yace innal atqiya al abrar sunni al atqiya innal atqiya lalle masu tsoron Allah alqa'imina bi huquqillah waɗanda suke tsayawa wajen biyan haƙoƙin Allah wa huquqi ibadi da haƙoƙin bayinsa la fi na'im suna cikin ni'ima Allahumma ja'alna minhum wa innal fujjara kuma haƙiƙa alfujjar suwaye alfujjar ai alladhina alladhina qassaru fi huquqillah wa huquqi ibadi kaga kishiyar waɗancan kenan wayancan wayanda suka tsaya wajen ba da haƙƙin Allah su kuma wayannan wayanda suka tauye haƙƙoƙin Allah suka gaza wajen biyan haƙƙoƙin Allah wa huquqi ibadi suka gaza wajen biyan haƙƙoƙin bayin Allah na abin da ya shafi hukuk hukukul maliya hukuk na mu'amala hukukun zamantakewa duk suka tauye haƙoƙin bayan Allah ba su bayar ba Allah ta'ala ya ce lafi jahim waɗannan su kuma suna cikin wutar jahim Allah ya tsare mu yusibuhum lahabuha yawmal jaza wanda balbalinta zai shafe su ya kone su yawmal jaza ranar ainihin wato sakamako wa ma hum an azabi jahannama bighaibin kuma su ba su zama fakakku ba ba su zama waɗanda ba sa nan ba game da azabar da za a yi wa 'yan wuta ainihin wato wutar jahannama a wannan rana ɗin la bi khurujin wala bi mautin ba za su zama sun fita ba kuma ba za su mutu ba shine wa mahum an habi ra'ibin ba za su mutu ba kuma ba za a fitar da su ba wa mahum an habi mukhrajin su ba waɗanda za a fitar da su bane daga cikinta sannan kuma ba a mutuwa ballantana su saran cewa sun mutu to sai dai a yi wasu azaba ba su ba shi sa Allah ta'ala ana ya ce wa ma hum an habi ghaibin ai bal hum mulazimuna laha la yakhrujuna minha masu lazumtar wannan azaba ce ta wutar jahannama ko wutar jahim ba za su fita ba daga ciki kuma ba za su fita ba daga cikinta Allah madaukakin sarki ya tsare mu Allah ta'ala ya ce wa ma adraka ma yawmuddin wa ma adraka ma azamatu yawmul hisab menene ya sanar da kai girman ranar hisabi thumma ma adraka ma azamatu yawmul hisab sannan menene da ya sanar da kai ranar wato girman ranar hisabi yawmul hisab kaga ranar hisabi la yaqdiru ahadun ala nafi ahad babu wanda zai iya amfana wa kowa ba wani a wannan ranar da zai iya amfana wa wani wani abu suratu abasa ta gaya mana yau mai firrul mar'u min akhi kowa gudun kowa yake to shine nan Allah ta'ala ce yauma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ce da wata rai ba za ta tsina nawa wata rai komai ba wal amru fi zalika al yawm al amri a wannan rana lillah ya tabbata ga Allah wahadahu shi kadai allazi la yaghlibuhu ghalib wanda wani mai rinjaya ko mai fin karfi baya fin karfinsa wala yaqharuhu qahir wani mai rinjaye baya rinjayar Allah wala yunazi'uhu ahadun babu wani mai ja'in ja da Allah subhanahu wata'ala a wannan rana to wannan kaga kamar yanayinta yanayin surar da ta gabace ta suratul takwir game da irin abin da ta kunsa na alamomin tashin alkiyama na tashi bayan an mutu na irin ni'ima da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa ɗan adam mai tarin yawa na kuma kasuwar mutane a ranar tashin alkiyama zuwa gida biyu 'yan aljanna da kuma 'yan wuta aya kuma ta rufe da cewa rana ce da ba wanda zai iya tsinana wa kowa komai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fatima salini min mali ma shi'iti fa inni la ughni anki min allahi shay'a ya ce ki tambaye ni abin da kike so a nan ina da shi in baki amma ranar tashin alkiyama ba zan amfana miki komai ba to idan har annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa yasa haka to kaga wannan ya tabbatar mana da yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a rana ne da mutane za su tashi a gaban Allah hufatan uratan gurla wato ba takalmi tsirara da loba kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hanna na Aisha ce ya ma'aikin Allah yanzu duk kunyar da ke tsakanin mace da namiji haka za mu tashi a gaban Allah tsirara muna kallon juna ya ce ya aisha wannan ranar al'amarinta ya fi ƙarfin wani ya gane wani ne a kusa da shi ka gane tsiraici ko ba tsiraici ba wannan rana ta fi ƙarfin haka rana ce da ba wanda zai iya maka komai kada wani ya ruɗe ka kada wani ya ainihin tabar da ƙoƙarinka ya ce maka ba sai kayi ba suna nan za su yi maka kaza ko za su cece ka ko za su karɓe ka a hannun Allah a'a rana ce da ka tsaya kai tanadi kai aiki na gari domin ka samu kyakkyawan sakamako a cikin wannan rana domin al'amari gaba ɗaya domin Allah ta'ala ma zai ce limanil mulkul yau rana ce da Allah zai ce wa adda mulki yau limanil mulkul yau wa adda mulki yau Allah ta'ala da kansa zai ce lillahi alwahidil qahar da aka babu wani mai mulki babu wani malami babu wani wali babu wani mutumin kirki da zai amfanar da kai ko ya tsamar da kai daga azabar wannan ranar illa man atallaha bi qalbin salim za mu shiga cikin sura ta gaba Allah madaukakin sarki ya ce mu
بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين
سورة المطففين wannan sura akwai saɓanin malamai game da a ina aka saukar da ita wasu sun ce makiya ce wasu kuma sun ce madaniya ce wasu kuma sun ce wani bangare nata makki ne wani bangare nata kuma madani ne na fata an gane amma cikin maganganun da malamai suka fi tafiya a kai shine wannan sura makiya ce domin sura ce da aka saukar da ita tsakanin makka da madina wanda cikin zance mafi inganci kuma malamai sun ce duk wata sura da aka ita kafin hijira ko da a cikin garin madina ne sunanta makiya kuma suka ce yanayin halayyar surar da ɗabi'ar surar da irin abin da Allah ta'ala zai yi bayani a cikin surar yana kamanceceniya da irin yanayin surorin maka domin shi ma in ka duba a ciki akwai bayani game da ainihin wato a hisabi maganar tashi bayan an mutu maganar ainihin wato 'yan wuta maganar 'yan aljanna da makamantan irin waɗannan abubuwa ina fata an gane wasu kuma suka ce sura ce wadda take ainihin wato a kamar an share hanya lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam zai yi hijira zuwa ainihin wato madina domin suna daga cikin waɗanda sun ƙware wajen tauye mudu mutanen madina da haka sai ta zama kamar an saukar da ita makiya ce amma tana share hanyar ainihin wato zaman da za a madina cewa a gyara musu saho cewa wannan ɗabi'a ta tauye ma'auni da tauye mudu ba daidai ba ne na fata an gane kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi dan abbas ya ce lamma kadiman nabi sallallahu alaihi wasallam al-madina lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya iso garin madina kano min abkhasin nasi kaila sun kasance mafiya iya magudi da mafiya tauye ma'auni a cikin mutane to shine Allah madaukakin sarki ya saukar da wannan sura wailul lil mutaffifin wanda aka ce dalilin saukar wannan sura fa hassanu alkaila ba'da zalik sai suka kyautata ma'aunin su suka koma suka gyara wannan ɗabi'a ta zalunci ta ba daidai ba ta tauye mudu sai suka koma suka kyautata ma'aunin su suka inganta mudun su suka bar waccan ɗabi'a ainihin wato ta tauye mudu Allah maɗaukakin sarki ya ce wailun lil mutaffifin wailun lil mutaffifin azaba mai tsanani ta tabbata ga masu tauyewa wailun azaba mai raɗaɗi ko mai tsanani ta tabbata lil mutaffifin ga masu tauye mudu allazina idza ktalu 'ala an-nas yastaufun su ne waɗanda idan za su auna daga wajen mutane yastaufuna suna neman a cika musu wa idza kaluhum idan kuma su za su aunar an wazanu ko kuma ainihin wazanuhum za su auna wa mutane nauyi yukhsiruna sai su dinga tauyewa ala yadhunnu ulaika yanzu masu irin wannan aiki masu aiki irin na mutanen annabi shu'aib wanda Allah maɗaukakin sarki ya aiko musu annabin Allah shu'aib alaihi salam don ya gargaɗe su game da wannan muguwar ɗabi'a ta tauye mudu ba sa tsoron annahum maba'uthun cewa za a tashe su liyaumin azim a wani yini mai girma yauma yaqumun nas ranar da mutane za su tsaya lirabbil alamin a gaban ubangijin halitta ويل للمطففين أي عذاب شديد للذين يبخسون المكيال والميزان ma'ana azaba ta tabbata ga waɗannan da suke tauye almikiyal kwanan awo wal mizan da sikeli alladhina idhashtaru idhashtaru minan nas makilan aw mawzunan sune waɗanda idan za su siya za su siya a wajen mutane makilan abinda ake aunawa da kwano au mawzunan ko abin da ake auna nauyinsa a sikeli yufuna li anfusihim suna cikawa kawunansu za su cika in ka je kasuwannin kauye zaka yi ta ganin irin wannan ba zai da auna mai ba kuma wani ma da shi yake tafiya da kwanansa daga nan bai yadda da kwanan can ba katan kwano na bogaji zai tafi da shi da shi zai awo yana yi kuma yana tarewa da hannunsa ya cika ya yi zalunci wajen auna in kuma sikeli ne wanda ake auna nauyi ko a dora a sikeli sai ya tabbatar an cika masa bai yadda a tauye masa ko a cuce shi ba wa idza ba'un nas amma in za su siyar wa mutane makilan abin da ake aunawa da kwano masara shinkafa alkama ko shinkafa ko, ko dawa au mauzunan ko abin da ake auna nauyinsa yunki suna sai su dinga tauyewa filmikiyal a kwanan awon sai a rankwashi kwanan awon ta ƙasa a doke shi ya lotse ta ƙasa an fahimta in ka je wajen ma'auna za ka gani ta nan saman da an daddake shi ya lallankwashe kamar ta ya abin nan sannan ta ƙasan ma an doke shi ya lankwashe haka za ka ga masu awo in ka je za ka gani in za su aunar wa mutane da wannan su ko in suka je ba za su yadda a aunar musu da wannan ba in suka je auna su ba za su yadda a auna musu da wannan ba amma kuma wannan har da harkar har da yan kayan miya in ka je su ma za ga kwanan shi ma an ko dai ya ji jiki ya yayyanke ya yayyanke ya yayyanke ya yayyanke ba cikakken kwano bane amma da shi ake auna haka masu awon dankali haka zaka tarar in ya je auna shi bai da ya masa irin wannan ba amma shi ya zo zai zuba ƙanana-ƙanana a can ƙasa ya zuba rusa-rusa masu jan hankali a sama da ka gani ka ɗauka dankalin nan ko tumatirin nan ko tun daga sama har ƙasa haka yake banda waɗanda in abu hune ma sai a cika shi da yayi rabi yayi rabi kuma tumatir ko rabi huhun abin nan goro rabi kuma ga ainihin wato wannan ganyen goron duk za ga ana irin wannan almundana din shi kuma mutum ya je siya ba ya da a yi masa haka amma shi ya zo zai yi wannan Allah maɗaukakin sarki yake cewa masu yin irin wannan ɗabi'a su su nemi a cika musu su su tauye filmikiyal a wajen kwanan awo wal mizan shi kansa mizanin akwai abin da ake masa a sashi ya dinga gudu ko ya dinga sauri ko ya dinga ba da awo ba daidai ba sun san duk yadda suke masa almundana su masu auna in nama ne wanda za ga kaman gashi ai shi da sikeli da kilo yake aunawa ka ɗauka kilan lafiyayye ne nan ku an yi masa wani magudin shi ma ta yadda kai lambobin da yake nunawa ba daidai suke ba shi ya san ya hargitsa masa lissafi yanzu ka duba hatta mitan nefa da ake bayarwa an ce wata mai gudu yanzu ake bayarwa wadda in kasa ta nan da nan in kasa unit gabaɗe a guje gabaɗe sai ta janye unit ɗin naka tunda an damu mutane sun damu sai an ba su mita sai an ba su mita dan a daina tauye musu mudu dan tauye mudun nan ba mas'ala tauye mudun nan ya shiga ko ina ba ba magana yan awo a ce ayin ana maganar wailul lil mudaffifina a ce to a tafi da wanau da mutanen da wanau ake ko a tafi yan kabawa da masu tumatir da dankali ake a tauye mudu ya shiga ko ina bayan Allah a aikin gwamnati ma akwai tauye mudu a harkar kasuwanci duk wannan ya shiga tauye mudu tauye mudu ya shiga ko'ina da haka mutum shi ba zai taɓa yadda haƙƙinsa a tauye masa ba ma'aikacin gwamnati ne yanzu nan aka ce an biya albashi ba a biya ba ko kuma an ɗan yi jinkiri ya dinga mita ya dinga surutu ya dinga allah ya isa kenan idan aka ce kwa an ɗan ciro wasu 'yan kwabbai a cikin albashinsa ya dinga an cuce shi allah ya isa abin nan ɗinsa amma zai iya zuwa wajen aiki ba kan lokaci ba zai iya zuwa ya ƙi yin aikin da aka ɗauke shi a kai ko kuma ya je ya gudu ba a tashi ba wannan duk yana cikin tauye mudu a ɗauke ka aiki ka je ka yin aikin ka kwanta ko ka zauna kai ta hira ba tare da kayan aikin da aka ɗauke ka ba shi ma yana cikin tauye mudu na fata an gane da haka wannan matsalar tauye mudu ɗin nan fa za ta shiga cikin fagage daban-daban na rayuwarmu Allah maɗaukakin sarki ya ce fa kaifa bi hali man yasriquhuma to ina halin kuma wanda yake sace abinda za a aunar din ko kuma abin da za a wato auna kwanansa ko kuma sikelin awon fa domin su mutanen shu'aibu kaga ga su sifashi da makami kuma su tauye mudu to ina ga wanda shi zai sata yake ko kwace yake wanda ma a'a ba sata yayi ba ba kwace yayi ba hakkinka ne ya dan rage wani abu bai baka duk cikakke ba Allah ta'ala ya ce wailul lahu to ina ga wanda zai tare ya kwace wayan mutane ina ga wanda zai fusge kudin mutane ina ga wanda zai haura gidan mutane ina ga wanda zai tara hanya ya fashi da makami wa yabkhasu an-nasa ashiya'ahum ya kwace wa mutane ya raba su da ai- abubuwansu innahu aula bil wa'id min mudaffifil mikyan wal mizan in haka ne dan fashi da makami barawo mai kwace mai sane mai fusgen waya ashe shine yafi cancantar wannan narko din sama da mai tauye mudu ko kuma mai tauye sikeli in har mai tauye sikeli an yi masa irin wannan barazana to wanda shi kuma yake sata ba ala ya ataqidu ulaikal mutaffifun yanzu waɗancan masu yin wannan ɗabi'a ta tauye mudu tauye ma'auni rashin cika aiki a ɗauke ka a yi alkawari da kai ka ƙi yin ab- abin da aka ɗauke ka alkawari a kai ka ƙi cika alkawari ka nemi kai kuma a baka haƙƙin ka ɗari bisa ɗari Allah ta'ala ce waɗannan masu yin taɗififi su tauye ma'auni su tauye mudu shin wai ba sa hankalta ba sa ƙudurcewa a ransu annallaha cewa ubangiji ta'ala ba'isuhum zai tashe su wa muhasibuhum zai musu hisabi ala a amalihim akan ayyukansu fi yawmin azimil haul a wani yini mai girman tsoro wanda tsoronsa mai girma ne yawma yaqumun nas ranar da mutane mazansu da matansu manyansu da ƙananansu masu kuɗinsu da talakawansu shugabanninsu da waɗanda ake shugabanta za su tsaya hufatan uratan gurlan tsirara ba kaya ba honorable ba his excellency ba distinguished ba akarama kallawo ba dakta ba professor ba dukkan wani title kowa ya bayyana a gaban Allah madaukakin sarki baina yadai la a gaban Allah madaukakin sarki fa yuhasibahum ubangiji ta'ala yayi wa mutane zai wa mutane hisabi alal qalil wal kathir akan abu dan kankani da kuma mai yawa abu ɗan ƙarami Allah ta'ala baya bari sai ya yi hukunci a kai ballantana kuma mai yawa wa hum fihi khadi'una lillahi rabbil alamin kuma su a wannan ranar sun kaskanta sun rusuna a gaban ubangijin halitta ba mai iya cewa ta tafasa sauke kowa an yi tsit sai abin da kuma mutum ya gani da haka wannan rana tana da ban tsoro kuma inda mutane suna tunanin irin wannan rana to wallahi cuce-cucen da muke wa junanmu zambace-zambacen da muke wa junanmu almundahana da muke wa junanmu haƙoƙin junanmu da muke ce wallahi in an ce ga haƙƙin mutum ya ce mutum ba zai ci ba amma rashin imani da ranar tashin alkiyama rashin yadda da wannan ranar da za ranar ƙirin dillanci wannan shi yake sa mai cuta ya yi cuta shugaba ya zalunci talakawa talakawa su zagi shugabanninsu ko kuma wani abu mai kama da haka ina fata an gane wa'annan haƙoƙin duk da kake kallon renawa to rana ce da Allah ta'ala baya rena haƙƙin mai haƙƙi ko mai kankantarsa idan har dabbobi ba a kyale su ba su da ba takalifanci a kansu an musu kisasi ina gani da kai da muke da hankali Allah ya bamu ala ta tamyizi ya aiko mana annaba da manzanni da haka za mu tsaya a waɗannan ayoyi guda shida insha Allahu a darasinmu na gaba sai mu tasha aya ta bakwai abinda muka karanta ya zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato gafarta mana Allah maɗaukakin sarki wannan yanayi da muke ciki Allah maɗaukakin sarki ba dan halin mu ba Allah muna tawassuli da ibada da muke yi a cikin waɗannan kwanaki na karatun alkur'ani da azumi da sauran abubuwa na alkhairi Allah ba dan halinmu ba Allah muna tawassuli Allah ba za mu iya ba Allah ka yaye mana wannan musiba Allah ka yaye mana wannan musiba Allah kada ka kama mu da laifin wawayen cikin mu Allah ka ba mu ikon gane kurakuran mu Allah ka ba mu ikon tuba zuwa gare ka marasa lafiyar mu na gida da na asibiti Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah ya